وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله أكبر Allah madaukakin sarki yana kirda ni'imomin da yawa banu Isra'il wanda ni'imomin nan suka kan baya mun ce sun kai guda goma sannan su kuma suka biyo bayan waɗannan ni'imomin da kangara ita ma kangara ta kai guda goma shi kuma Allah ta'ala ya masa ya yi masa akuba na sakamakon kan wannan kankara ita ma akubar ta kai kala goma to ga ci gaba da ni'imomin wa idan tasqa Musa li qaumi ku tuno mana yayin da annabi Musa alaihi salam ya nemi shayar da ruwa ga mutanensa lokacin sun fi kishi a wannan tafiya ta su ta shekara arba'in suka shiga cikin matsanancin kishi suka zo wajen shi suka ce suna roƙon shi ya roƙi Allah Allah ya kawo musu ruwan da za su sha fakulna Allah ya ce sai muka faɗa ta harshen Jibril muka ce mashi idrib bi asaka hadar ka bugi dutse ko kuma ka bugi dutsen nan da sandarka saboda dutsen sanannen dutse ne an ce ya anshi wannan dutsen wajen annabi shu'aib tare da sanda a lokacin da wasu kuma suka ce a dutse ne wanda ya kubutar da annabi musa lokacin da jama'a suka rika mai zargin yana da wannan gwaiwa ya cire kayan yana wanka dutsen ya gudu da kayan yana riƙewa da hannayen shi har ya zo inda suka gashi dan ita gwaiwa ba ta iya rubo da hannu sai ga alama bai da wannan to wannan dutsen sai mutum ya rike shi yana tafiya duk inda zai fuskanta ta yi da wannan dutsen sai Allah ya ce to ka bugi wannan dutsen da sandan nan ta ita sandan nan tana da abubuwan ban mamaki idan dare fa tana kamawa da haske ta haskaka ɗaki ga annabi Musa alaihi salam kuma idan ana tsananin zafi ganyayyaki suka fito jikinta sai ta zama kamar bishiya sai ta mai yiwuwa tana yin haka kuma yana sanya ta kiwo ita kadai ta tafi tafi dabbobi ita kadai duk dai shine cikin jerin wali ya fiha ma'arib ukhra ina da wasu bukatun daban a cikin wannan sandar banda kasabobi su ganyen bishiya da sauransu kuma sannan tana hana tana hana tana kore namun dawa irin su kuraye game da dabbobin da ta taɓa kiwo din kaga ayyuka da yawa take yi sanda ce ta annabi adam asali tana da daraja tana da kima kaga annabi Musa an ce sai ya bibi wannan dutse da wannan sanda take fanfajarat min husnata asharata aina sai kawai idanuwar ruwa guda idan ruwa guda goma sha biyu sai ya rika bulbulowa daga wannan dutse an ce dutsen yana da kusurwa guda uku kowace kusurwa guda ɗaya sai idan ruwa guda uku ya rika bulbulowa dawa kuma adadin kabilan da ke tattafe ke tare da shi guda su goma sha biyu ne adadin kabilu sai zanto kowace kabila kamar tana da idan ruwa guda ɗaya wanda za su yi amfani da shi ba ɗaya sun haɗa da wasu ba da fatan gane wannan kada alima shine ma'anar kada alima kullu unasin mashrabu kowanne mutane kowace jama'a sun san gurin shan su to wannan ma yana daga cikin hujjojin da malamai musamman da su bayan sai badawa game da wanda ya shiga tsarika da nufin tarbiyya ba da nufin tabarruf ba kada alima kullu unasin mashrabu in kace za ka hada da wani ba abin da za ka fara kamar yadda nan gurin ka gashi duk mutane ne daya matsayin su ɗaya hadafin su ɗaya amma aka aka buɗe masu idanuwa ruwa ko waɗanne sun san inda za su sha wasu ba za su zo su sha na waɗannan ba su ma ba za su zo su sha na wasu ba kada alaihi kullu la mashraba kuma cikin wannan lafazi akwai koya tsari musulmi mutum ne wayayye ba a sanya daga abubuwa farar kasai haka babu tsari ma'aiki yana cewa fuzil amra bil tarbi idan za ka yi al'amari ka riƙe al'amarin ka da tsara komai ka tsara shi ka shirya shi kar ka riƙa barin abu yana tafiya kara gaba kawai haka ba tsara musulunci ba ko ya kokin manzo Allah za a ga za ka ga an ce an da mutum dari ka za ko dubu da halin kenan an rubuta an tace ba ko za ta wuru kawai a zuwa ce ma haka ba a komai sai an tsara za ka yi cewa da shi ne shugaban rundunar kuma manzo Allah ya da zai bar Madina ya bar wani shine mai liman matsayin shine shugaba zai rika ba da fatawa ba kawai ana barin mutane kara da wani ne kana alima kullu unasin mashrabu kulu washrabu min rizqillah muka ce masu kuci daga waɗancan ƴaƴan shila washrabu kuma ku sha wannan ruwa da kuma ruwan zuma din na baya min rizqillah daga arzikin Allah wala ta'tau fil ardi mufsidin sannan kada ku yi kanna a ban kasa kuna masu yin kanna kar ku yi haka domin ita idan Allah ta'ala ya ni'ima to ana so a gode mai ne ta hanyar yin da'a da wannan ni'imar amma mutum ya ci arzikin Allah ya karfafa ya saba wa Allah wannan ya zama mutunci kenan bai zama godiya ba shi to Allah ta'ala ya tuna masa wannan ni'ima domin ya zanto sun tuno da su gode wa Allah to da sai mu je karatu mu je mu je za mu haɗu وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكفائها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق نعم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر wannan fahimmu shi ta ayar gaba wannan istisqa'i wanda mutanen annabi Musa suka nema a wajensa ya shayar da su ruwa kaga an ce iya mutanen da suke tattare da shi su ne wanda ya tafiya su ne suka nemi wannan ba ana nufin mutanensa gaba ɗaya ba da yake sannan su ɗin an ce sun kai mutum dubu ɗari shida karka tunanin wani mutane da kaɗan kishi ya ratsa mutum dubu ɗari shida da Allah ruwa kaɗan zai ishe su ko mutum dubu ɗaya suka ji kishi ruwan da za ka ba su ya ishe su yana da yawan gaske da haka wannan musa ta annan musa tana da girma a jikin wannan dutsen sannan kuma dutse kawai ai ruwa baya fita ta dutse a haka nan da in ba wani daga wani idan ruwan nan can nesa ba kawai dutse haka na kalon yana ana ɗaukar shi ma a hannu ai ba ruwa a cikin shi amma aka buga sai da wannan mutane kuma wannan an ce adadin ban da dabbobinsu iya fadin ƙasar da suke ɗaukewa mutanen da dabbobinsu mil goma sha biyu ba kilomita ba mil ya yi kilomita ne ba mil goma sha biyu faɗi da tsawo shi ke cinye mutanen amma a nan kuka ya biyu wannan dutse ruwa ya dinga dutsuwa duk sai da suka share dabbobinsu gaba ɗaya suka goshi alaihi salatu wasalam to amma mun san wani abu wannan kaga ai mu'jiza ce mai girma ko to mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda sai kama da wannan cuta da wannan ban mamaki ita ce a hudaybiya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka ji kishi aka rasa ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dan nemo wani ruwa cikin wani koko ya zira yatsunsa tsakanin yatsun aka raga ruwa na ta bulbulowa yana ta zuba ya ce ai ta yi ba aka yi ta yi ba aka yi ta amfani da shi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayayi na da kusa saboda shi jikin dan adam jini ne ko jini ne da da tsoka da kashi shi ko wannan dutse dama ai jinsin kasa ne to shi ko wannan jikin dan adam anan aka dinga gari yana kun ba tare da gurin ya bude ba ruwan ko ake kaga dai kaddi a bada ruwan haka nan ne dai kawai sai an dan raba da wani abu amma haka sai ake ta ganin ruwan yana ta fita sai da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu sai suka yi amfani da shi suka suka dukkan wasu musulmai wanda suke tare da su a wannan tafiya har wani malami yana cewa fa in kana Musa taqa qaumahu uyunan min al-ma'i darba al-asa fa fi kaffi ahmad qad kujirat uyunun min al-ma'i yawm al-zama idan annabi Musa ya shayar da mutane da bugun sanda a cikin dutse to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yatsunsa ne tsakanin yatsun ruwa ya rika shetowa wannan sabuwar tabbar mamaye alaihi salatu wassalam to sai wata kuma ni'ima Allah ya ce wa iz qultum ya Musa ku rika tunowa kuma a yayin da kuka faɗa ku bani Isra'il kuka ce ya kai annabi Musa lan nasbir ala ta'amin wahid ai kaga karatu ya gabata jiya cewar da suka nemi abinci Allah ta'ala ya rika saukar masu da mene soyayyun ƴaƴan shila da ruwan zuma to kuma saboda ganin guri da mutum in dai mutumin banza ne duk abin da za ka yi mashi ba za ka burge shi ba in ka ka yi wa mutum alhairi ya saka alhairi to mutum ne amma mutumin banza kamar yadda mai faɗa ke faɗa ne idza kunta akramta al-karima malakahu وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد idan kai mutunta mutumin kirki sai ka mallake shi amma mutumin banza in ka mutunta shi to kan gare ma zai kare sai ya kare kan gare ma ya gwada shi ya zama ya fi ƙarfin da kuma kamar su haka Allah ya musu wannan karamsu da wannan ni'ima amma ya suke cewa dan nasbir ala ta'alun wahid mu fa ba za mu yi hakuri akan abinci kala ɗaya ba kullum nama da zuma kullum nama da zuma da haka yanzu abin da muke so fada'u da na rabba ka roƙa mana maimakon su ce ubangijinmu za ka ji musulmin nasu akwai shakawa ka roƙa mana amma kuma ubangijin ka an gane ko ka roƙa mana ubangijin ka ya kuri lana min ma tubidu abu ya fitan mana daga abin da ƙasa take tsirarwa min bakaliha na daga abubuwan da suke fitowa ta ƙarƙashin ƙasa ana cewa maƙuƙuza ƙasa ko maƙuƙuza ƙasa duk ana faɗi a a makarantar fiƙi su ne irin su doya makani gwaza dankali rogo wanda a ƙasa suke yi sai an sanya abin da za a tono sannan a tono su ne bakal to irin wannan suke so sannan wakin sa'iha da kuma abubuwan da suka shafi nau'in jima irin su kankana gurji da makamansu irin su kabewa kabushi duk nau'in kabewa su ne wakin sa'iha wa fumiha da kuma abin da ya shafi alkama nan ma suna neman a samu alkama wasu malaman su kuma suka ce wa fumiha din nan kama abdullahi bin abbas yace da kuma tafarnuwa tafarnuwa wa masaliha da kuma albasa yake ji da Allah wanda ake ba nama da zuma kullum ya zo yana neman tafarnuwa da albasa da mene da kabewa ko wannan sakarci ya ce sakarci wa masaliha ko akwai wa'ada siha ko da wace har da waki wa masaliha kaga wawan ya kai wawan ya sa al-imam al-busiri cikin hamdiyar sai yake cewa wa safihun man sa'ahu al-man was-salwa wa ardahu al-kun wal-kisabu in kana so ka ga wawa karshen lamba shine wanda al-man was-salwa wato ruwan zuma da soyayyun yan shila suka bata masa rai ya zo ya baya son su shine wasu fihun man sa abul man wasarwa amma kuma gefe guda wa arzahu al-qum wal jasawu sai irin su alkama ko tafarnuwa da irin su kabewa wai su ne suka gamsar da shi su yake su yahuda kenan abin da suka yi to da suka yi wannan ka san shi annabi Allah yana turo shi ne dan ya zama mai shi yau qala sai annabi Musa ya ce musu atastabadiluna allazi huwa adana yanzu kwa nemi a musanyo muku abin da yake kaskantacce kuma baya billazi huwa khayr da abin da yake shine mafi bici nama da zuma me ya kai su a cikin abinci da wahala manzo alaihi salatu wassalam yana cewa game da nama innahu yazidu fi sitar tabi'i in mutum yana yawan cin nama zai rika ƙara mai ƙarfin ci haka manzo Allah ya faɗa kuma zaka ji asira ana cewa cikin abin da manzo Allah yake so wallahi ahabbu ilayhi min ghayri nama annabi ya fi son nama fiye da duk wani abin da ba nama ba sallallahu alaihi wasallam kuma a naman ma ya fi son karfata ko kafar gaba da da cinyar gaba din wannan yana yana son da su sai sa mahawas yahudawa karkashin wata mata suka sa mai guba a cikin ta saboda an san yana su yesu kuma a babin mu'jiza ba ce mai komai ba sallallahu alaihi wasallam to annabi Musa ya gaya musu wannan to ina ce ai mai arziki shine wanda in aka nuna mai kuskuren shi sai yayi mai ya gyara ko to amma su sai suka kiyarda yayyai da su cewa matsala ne fa haka suka ce su dai wadannan suke bukata sai Allah ta'ala ya wahayi da annabi Musa ya ce masu ihbidu misra to shikenan tunda kun dage sai dai waɗannan abubuwan kuke so waɗanda nake saukowa ba kwa bukata to sauka wani gari daga cikin garuruwa wannan misra din karka sai mata misra irin wadda misra ne ta yanzu nan ba ita ba domin idan ita ce ba za ta ɗauki wasu sulabi ba sai dai wasa ne ɗaya a ƙa'idar ilimin sarrafa ai kaga cikin suratu yusuf akwai inda allah ta'ala yake bana faƙalar kudu misra ko faƙalar kudu misra kaga ba ce misran ba tunda misra ake nufi ta hakika ba ta ɗauka wasu sulam da sai dai misra ko misru ba za ka taɓa ce maka misrun ko misran ba amma tunda aka ce ihibinu misran to ba ana nufin dama misru sunan gari ne kawai ko ku sauka wani gari daga cikin garuruwa fa inna lakum ma sa'altum lallai za ku samu abin da kuka roƙa a wannan gurin amma ba sai kun yi aiki wannan wanda zan baku ni ke baku ba gumin ku ba wahala ku ba wani katabus amma idan kun je can ku nemi gona ko a yi huɗa a yi shuka a gyara a yi waye waye in ta kai lokaci a girbe sannan ku samu abin da kuka so fa inna lakum ma ta'lamun kaga ba sun nema kan so hada ba idan kaga Allah ya ya ya lullube ka da ni'ima in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka iya makautaka ta da tau ahsinu tiwara ni'amillahi ta'ala manzon Allah ya ce ku rika kyautata makautakar ni'imomin Allah yace domin da wahala ta zuya ta bar wasu mutane kuma daga baya ka dawo musu da wahala in dai baka kyautata makotakar ta ba har ta tafi ta barka to in ba a yi sa'a ba kuma ta tafi kiwo kaga su tunda suke wannan abin shi kenan aka zanya wannan dama kuma suna hayin suna ajiyewa an ce su daina ajiyewa shi kenan wannan abin ya bushe daga gare su suka shiga cikin halin yunwa da fatara da wahala Allah waye ga su suka cikin wannan fa'idar da za mu dauka kenan in kaga Allah ya ma ni'ima kowace iri to ga tauta ta makwatakar yana da cikin tauta ta makwatakar ta wanda bai da shi ka rika bashi ina fata an gano wannan badawa din nan shine halin mumini rikewa kuma halin munafiki a gano wannan ita idan Allah ya turo maka alhairi ومن كان ذا وإذا كنت ذا مال فجر بها على الناس قرا إنها تتقلب haka wani malami yake cewa in kaga Allah ya baka wadata to ka rika kokarin taimakawa marasa shi iya ikon ka domin abin tuttuyawa yake wata ran ba a hannunka zai kasance ba sai ki cewa falal hirsu yubqiha idza hiya a haka ne falal fazlu yubniha idza hiya aqbalat wala al hirsu yubqiha idza hiya adbara idan Allah yana ingizuma alheri duk yadda kake badawa wallahi ba za ta kare ba in dai lokacin Allah yana ta turo ma duk kyautar da za ka yi wannan ba zai sa ta rushe ba yace in kuma lokacin da Allah ya tashi kwacewa ne duk yadda ka rike kana hankamewa wallahi hakan ba zai wanzar da ita ba in dai ta juya ma baya in dai duniya ta juya ma baya duk yadda ka rike sai ta tafi to da kawai in kana da Allah ya mutu mun kana za fadalin ma yace wanda ke da wani abu na farala ya kuwa da kaza to ya rika yi ya rika alhairi domin abin tuttuyawa ya tun wata ran kana bada wata ran zai biya zai za a ba Allah ta'ala ka azurta mu da badawa ka ka ba mu da yawa kuma ka azurta mu da badawa da yawa bi kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa quribat alaihim dhillatu wal maskara Allah ya ce sakamakon abin da suke na wannan butulci sai aka sanya masu shine guribar din karkace aka buga masu an gane ku aka sanya masu azhilla kaskanci wal maskana da talauci duk inda bai yahuda yake tun daga wancan lokaci har yanzu sai ka ga shi makaskanci matalauci ko da yana da wadata za ka iska kila shi ke ibar ruwan gidansa miliyoniyas ne na ƙarshe amma za ka iska shi da gangajeren wando alama kala ta matsiya ya je yana ɗaukar itace a gonarsa tare da masu aiki ya ce ai shi ne bane gonar ga shi nan a banza talauci a wahalci in aka zuna ma abincin da yake fitar ke Allah wadare da abinci saboda akuba sai Allah yake musu sai kana ce ga wanda ya fi kowa kuɗi a duniya sai kana ce motar shi ta yi shekara goma bai canza ba ya fi kowa a duniya bai kuɗe har tana hayaki ya ki canza ai wa guri bal alaihim mutsallat wal maskana dole sai sun dole ne sai sun wa ba'u bi ghadabin min Allah to abin da yake muni kuma sun koma da fashin Allah kuma to anan wajen motsi man alaikum musaddaq wal maskana na fi wani karatu karatun ma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sai mun yi haka yana cewa annasu min khawfil faqr fi faqr mutane saboda jin tsoron talauci kuma suna cikin talauci misali sai Allah ta'ala ya buɗa ma hanya ko ta wani samu ko noma ko kasuwanci ko na aiki wai kuma sai ka kera wata wa kanka ka kera wata wa iyalanka wai gudun kar abin ya tsare ka ga ka dawo kana irin rayuwa ta me ta talauci saboda jin tsoron me talauci kuma to ai abin da kake jin tsoron yanzu kuma cikin shi take dama ai talauci idan ya zo maka shine ka rika yin kana yin kana samun abin da ba zai ishe ka ba ko to yanzu kuma kana amfani da shi ma yanzu abin da ba zai ishe ka ba saboda jin tsoron kare kare kaga jin tsoron talauci ya fadar da kai cikin wani talaucin kuma haka manzo Allah ya faɗa haka yana aibanta ba su yin haka suwar annasu min khawfil faqri fi faqri mutane saboda jin tsoron talauci kuma suna fadawa cikin wani talauci Allah ta'ala ya kiyaye wa ba'u bi ghadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله hakan ya faru saboda sun kasance suna kafir cewa ayoyin Allah gane inda aka ce sai hiddatu suka rika suwa hiddatu ko aka ce wani kuma ba su jada suka shiga suna ba su jan gindi suna suna rarrahara da haka ya kuma bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghayri al-haq ko yi makaranta da riwayar warshi yadda ma da ya karanta wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghayri al-haq suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da gaskiya ba ma'ana da zalunci sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi haya annabi haya ma abin ban takeici karuwa ce ta ce wa sarki ita tana so a kawo mata kai shi kawai karuwa kuma aka ɗauko shi aka samu dawo kamar yadda ka ce wani mazubi haka aka kwantar da shi aka yi mai yankan rago aka yi masa yankan rago zinin ya gama zuba aka tillakan aka ɗauko ka aka ba da karuwa lalatacciya shi ya sa nana isha Allah ya ƙara mata yadda wani ya zo wajen ta yana kawo mata ƙarar zalunci na wani basaraki sai da kisa kai hakuri ita duniya ba wani daraja gare ta a wajen Allah ba dan ka tana shan wahala a cikin ta gaje da dawo ba ta da wani kima a wajen Allah ai saboda wulakantar ta ne ma karuwa ta nemi a bata kan annabi ya haya kuma aka yanka aka bata aka mika mata kan gashi to yahudawa sun kashe annabawa ba tare da gaskiya ba an ce ba sun kashe adadin annabawa sun kai dubu saba'in an gane ko sun kashe ba su ainihin adadin annabawa na allah sun kashe sun fi dubu saba'in ko kuma lissafin saba'in da yake cewa ko dubu saba'in ke biyu ko dai saba'in ko dubu saba'in ma'ana sun kashe annabawa da yawa kuma duk ba wanda ba wani annabi da za a kashe dama a yi da gaskiya ko kowane abin da annabi in aka yi ai kaga ba da gaskiya bane aka yi aka kashe shi zalika bima asau hakan ya faru mun musu wannan sakamako ne saboda yadda suka fitire wa kanu ya'talu suka kasance suna yin ta'addanci suna ketare iyaka wannan shi ne ya sa aka masu wancan sakamako da aka kuma nan mu kiyayi ta'addanci mu kiyayi ƙetare iyaka mu kiyayi duk wani abu na nau'in kafirci ko mujulci yana daga cikin a karanta wa mutum aya ta alfa'ani ko hadisi na manzon Allah sai ce to an ji din Allah da waye ke mutum ne sai ce maka Allah madaukakin sarki ya ce ka za kan wannan laifin da kake an ce ka ce Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa in Allah ya tsaya gyara na ne inna ma kana qawl al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wannan shine mu in dai mutum mu'mini ne in aka ce ma Allah ya ce annabi ya ce na na kuma na karɓa amma ka to mun kai da kake yin kaza kana nin ka su yadda abin ke nan ba za ka yi amfani da shi ba to wannan dai yana daga cikin abin da ka iya girgiza imanin mai fada Allah ta'ala ya samu dace zalika wa ma'asau wa kanu ya'tabu inna kathira amanu إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allahu akbar Allah bada cikin sarki yace innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani da annabawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani wani kila ya imani da annabi Musa ya ce shi bai hude ne wani ya imani da annabi Isa ya ce shi kirista ne to waɗannan nan ba musulmi ake yi wannan dina haru da waɗanda kuma suke suka zauto su Yahudawa ne mabiya annabi Musa nasara da kuma wanda suke nasara ne mabiya annabi isa suna da awar mabiya annabi isa ne wasabi'ina ko kuma ce wasabina yadda shi ma da ya karanta ruwa ya wani da kuma wata ɗa'ifa wasu yankin jama'a na ɓangaren yahudawa ko na ɓangaren nasara wasu jama'a ne suka bar nasaran sun suka bar yahudanci sai suka haɗu tsakiya suka kulla wata ƙungiya su ne asabi ko asabi to dukkan waɗannan man amana billah ko kuma man amana billah duk wanda ya imani da Allah daga cikin su ko wa amila salihan haka yake ko kuma yayi aiki mana garci yayi imani da Allah da ranar lahira wal yawmil akhir yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira wa amila salihan kuma yayi aiki mana garci irin sallah zakka hajji فلا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم وسنا دا لا دنس تكي أو نوم ويجدون فلا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب الضروء أجري سران الله رقم بلا شبكي سكيبا nan kaga Allah ta'ala ya yi da'awa ne da wani harshe mai taushi cewar kowa ma ya fitar da hankali shi duk wani wanda ke so ya shigo addinin musulunci to ya zo ya imani da Allah a zamanin manzan Allah an gane ko ya imani da ranar lahira shine tashi kuma ya yi aiki mana da irin su sallah da sauransu to in yi haka shi kenan ya dawo cikin musulmai ba zai ji tsoro ba ranar lahira sannan kuma ba zai yi bakin ciki ba wannan aya ta isa ta karantar da mu ladabin da'awa da'awa ba a yin ta da kakkausan harshe ana yin da'awa ne da kakkausan harshe idan ka zo wajen mutum kai mai da'awa da harshe mai kaushi mai zafi da yawa zuciyar shi za ta iya yunkurowa ya iya juyan ba da gaskiyar da kake gaya mashi ina fata an gano amma idan gaya wa mutum da harshe mai taushi to sai zuciyar shi sai ta rankafa in yana da rabon karɓar wannan gaskiyar sai ga ya ya ya ya ya dawo ya karɓa al-imamu shafi yana cewa idan za ka yi min nasiha yana da cikin ladabin nasiha to ka yi min irin ta da harshe mai taushi kuma ka yi min ita a kebancin daga ni sai kai amma idan ka yi min ita da harshe wanda yake mai kaushi da kuma a bayyana gaban jama'a ka ce wani kana kaza kaza kaza yace kar baka damu idan ka gaban bayyana maka da da'a ta ba kar ka damu to da kai ma baka bi yadda aka ce kai wannan duk wani mai kira zuwa ga Allah Allah ta'ala yana cewa qulu ila sabili rabbika bil hikma cewar kana kan gaskiya ba shi zai baka lafiyar ka dinga zafafa wa mutane ba shi Allah cewa yake kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima wal mau'izatil hasana da kyakkyawan wa'azi wannan in mutum na haka kamar yadda shi dan gobe wa rahimahullah ya bada cikin iyya'u sunna wa ikmalul bid'a duk wanda yake so ya kira mutane da harshe na kausasawa zai huta da shi dan gobe kuma za a huta tare da shi duk wanda kuma yake so ya rika kiran mutane da karfa karfa da zabafawa da cin mutunci ya ce ba zai taba hutawa kun ba za a taba hutawa tare da shi to Allah ya sa mu zama wanda wanda za mu huta kuma a huta tare da mu Allah ya kiyashe mu gurbi ya zanto mun zama wanda ba za mu hutawa ba za a huta tare da mu ba wannan shi ne bala ko wala ko alaihi wala mu yahzanun na'am in zakatna وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله اكبر الله من ممكن سلكي يجي سوى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور haka ne ko ku tuno kuma wani ta'addanci da kuka yi yayin da muka riƙe alƙawari a gare ku muka riƙe alƙawarin ku cewar za ku bi littafin a taura za ku yi aiki da shi tun a zamanin annabi Musa domin warfa na faga kuma tsoro muka ɗaga dutse a burbushin ku domin ana kawo masa a taura ɗin bayan duk waɗansu abubuwan da suka yi sai kuma suka riƙa cewa mu wannan littafin ya yi mana tsauri ba za mu yi aiki da shi ba ya yi mana girma ya yi nauyi sai Allah ya sa Allah ya ya umarci mala'iku aka bambaro wani dutse mai girma wanda ya rike garin wa izna taqalal jabala fawqahum ka annahu sunnatun yayin da muka bambaro dutse muka sanya shi a birbishin su kai ka ce wata wani girgije ne wanda yake kamar hadari cika garin muka ce masu kuma wa zannu annahu waqi bi sun tabbatar da fado masu tsaye muka ce masu kuzuma tinakum bi quwwatin ku rike abin da muka baku da ƙarfi malamai masu hikima suka ce kamar Allah yana gwada musu a taura ce ta fi nauyi ko ko dutsen nan ne ya fi nauyi in ta fi nauyi kawai sai a sako shi in aka sako dutse mai zai masu zai lalace su gaba daya to Allah ya ce ku tuno wannan ta'addanci to ai ka san aya ayoyin da ke da yawa wata cewa ta ce qalu sami'na wa asina wa idza kanna bi qawmin wa rafa'na bi qawmin fa khudhu ma atanakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa atina suka yi sujada da rabin goshi an gane ko ramin goshi ya yi sujada suka ce sun bi ido ɗaya kuma yana kallon sama yana kallo ya dutse ba zai faɗo ba zai ko sai zai faɗo ya me za a iya karewa ba za a iya karewa ba amma sai suka ce mun ji a baki a zuciyarsu kuma suka gwada sun fice wannan ana gwada masa tsaurin tsaurin kai da tsaurin hali da rashin jin magana na bai ba ka samun mutumin da yake mara alkawari kamar yadda kawo kawo bin zuhair yake cewa kanat mawa'idu urqubin laha masalan wa ma mawa'iduha illa al-abadiyu urqub wani bai hude ne wanda ya shahara da saba alkawari to kuma duk ba haka yanzu kaga ba haka an an tsage to wata tsakanin da Isra'ila ba da Allah ba kuma saba suke ba haka sun dawo sun saba dama su haka al'ada su take tafi to haka Allah ta'ala ya ce ku zuma da na ku bi kuwatin ku riki abin da muka ba ku da karfi waskuru ma fihi ku rika ambatan abin da ke cikin sa kuna bibiyawa kuna karantawa la'allakum tattaqun domin ya zama kun ji tsoron Allah ko kuma kun ci yayi hanyar da za ta kai ku zuwa ga wutar jahannam to daga nan sun masu wannan su
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين
Allah mana wuce sarki ce sun mace wallahi min ba'di zalik sannan kuma sai kuka juya baya har ila yau min ba'di zalika baya haka kuka saba kamar yadda na karanto ayoyi da su falola fadlullahi alaikum ba dan fadalar Allah a gare ku wa rahmatuhu da rahmatsa da kuntum min al-khasirin da kun kasance daga cikin masu tabewa Allah da ya mutsike ku da wannan dutsen kuma kun mutu a matsayin masu sabawa manzon Allah amma sai Allah ya kare ya ba ku su cigaba da rayuwa wala qad alimtum alladhina atadaw ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allah mana su kai sarki yake ce masu wala kada alimtum man ladina atadaw minkum sab ai ga wani samfurin kuka ku sa'a kuke da kuke haka ban halakar da su bari in ga muku wasu da suka yi ai halakar da su ne wala kada alimtum man ladina atadaw minkum bis sab hakika kun san waɗanda suka yi su suka ketare iyaka dangane da ranar asabar daga cikin ku ai kun sani wasu yahudawa ne na wani gari da ake ce garin aila aila annabinsu ko in ce ya haka ne annabinsu ya hana su da umarnin Allah suwar ba a yadda su yi su ranar asabar to ba su yi su din amma ranar asabar ya su yi ramuka kifaye sai su dinga fadawa sai ranar lahadi da sai ya su kwashe wannan kifaye da Allah haka kifaye ran yaushe suka fi fada da wasan wai Allah ya tsiya wa da ba ko kuma ya samu irin rata din nan sai a zo a jefa ta ranar asabar tun da dama wani jarraba na Allah sai kifayen kuma suka rika zuwa da yawa ranar asabar kamar me sai a sanya raga duk su shige ranar asabar ranar lahadi kawai sai dai a zo a sanya to da suke haka ai kun san kun san yadda muka yi musu bakul na lahu su ce masu muka yi kunu kiradatan ku zama birrai sami ne na biri kuma an ce fakanu ha sai suka zama birrai din duk suka zama kuri kowanne kuma bayan kwana uku Allah ya halaka da su abin da ya wari kenan ba wai haihuwa suka dinga yi wai su ne birrai na yanzu ba wannan ba gaskiya ba su waɗannan an mai da su birrai a matsayin azantarwa tun kafin su dama akwai birrai din su kun ba su wanzu a matsayin birrai ba Allah ya halaka da su ne bayan kwana uku kuma kowanne mutum da ya zama biri sai ya taho gidansa dama kila ya yi sun yi sun yi rena ya kirina ya ce baba kai ne sai ya daga kai ba magana bai ya zama buri din sosai ba zai iya magana ba ba yadda aka ko suna hawaye ga buri amma yana hawaye ba ga Allah ya ya halaka da su kurna na kunu kira da san muka ce musu ku zama barai kawai khasi kaskantattu ku zama barai wanda suke kaskantattu to Allah ta'ala yakan yi wa wasu mutane haka ko a yanzu Allah ta'ala ba ya yin masu irin wannan amma Allah yana iya yin mai kama da haka ai kaga akwai hadisin ma'aiki zai yi hadisi da yake cewa amma yaksha man yarfa'u ra'asuhu qabla al-imami an yaj'ala Allah ra'asuhu ra'sa imam shi wanda idan ana yana bin sallah sai ya rika dago kansa kafin liman ya dago baya jin tsoron Allah ya mai da kansa ya zama kan zaki to ire-iren waɗannan an ce abinda mu a mu a wannan al'umma saboda Allah yana sirtawa to ba wai zaki za a mai da ka na sura ba sai a mai da kai zaki na zuciya ina ga ta mutum amma halayen zaki kake da su kaga an mai da mutum zaki ne ko inda aka ce za a mai da mutum biri ko alade to shi ma din irin wannan halayya za a ba ka dai san alade shi abin da komai ma yana ci ko yana cin karanta yana cin komai to sai a bai da mutum yana haka bai kara bai baya baya lura da me zai ci haramun halal komai duk abin da ya shiga zuwa shi to zai ya gano alade guri kuma ba ba sarkin banna ba in mutum aka mai da shi mai bakar na ci ba kaga ya zama guri an mai da shi guri to mu a wannan al'umma sai dai Allah ta'ala yi haka saboda kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arzikin shi muke ci mu gano in ba da haka ba wallahi al'ummar nan tamu muna yin laifukan da ɗaya daga cikin laifukan ma an halakar da al'ummatai da yawa kawai amma mu mun tattara su kusan gaba ɗaya muna yi duka kuma muna hasali ma har kungiya ma ake wa abubuwan yanzu da lafiya kana son ka ka je ka shiga duk abin amma saboda rahama da barna ga Allah Allah ta'ala ya kirin da ba Allah ta'ala ka ci gaba da ba mana kuma ka sauke mana duka saboda halayen ومن ذكرت القاتل فجعلناها نكالا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Allah madaukakin sarki ya ce faj'alnaha nakalan sai muka sanya wannan akuba ta zanto nakalan wata akuba ce mai sanya izina da abun lura lima bai ne dai ga al'ummar da take a gaban wannan al'ummar da aka mai da birai din sai gani za su wasu da wannan wa ma karfa da wanda za su zo bayan har ya zuwa yanzu wa mau'izatan lil muttaqin kuma ta zama wa'azi ga masu jin tsoron Allah duk inda yake Allah ta'ala yayi akuba to ai kai wanda akuba ba ta same ka ba sai ya zama maka wa'azi dawa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi idan kana so ga mutum mai arziki shine wanda aka yi mai wa'azi ta sanadiyar wata musibar da ta fada ma wani shi ba kai ta fada ba Allah yake yi amma wani ya kangare an an sauka mai da wata musiba kai kuma sai ya gani sai ki yayi irin laifin da yayi ka ka zama mai arziki kenan tunda ba kai ne ka kangare din aka sauka ma da wata abu ba wa mu'izatul mustaqim wa isal musa وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
Allahu Akbar Allah ta'ala bayan ya gama da wannan al'amura na Yahudawa kan waɗancan ni'imomi da ya masu duk da cewa nan gaba zai ci gaba amma sai aka dan dakatar kaɗan za a shiga wata kissa mai muhimmanci kissa ce wadda ta faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam wani mutum ne yana da wadata sosai a zamanin ana ce mishi amilu amilu amma bai taba haihuwa ba amma yana da irin ƴaƴan wa da ƴaƴan gani da su su biyu ne su kuma talakawa ne iyayen su ma talakawa ne iyayen su su ba su ba su komai ba amma shi wannan amilin gashi bai da ɗa ko ɗayan ga dukiya kamar za ta kashe shi sai suka ga sai suka ga jinkirin mutuwarsa saboda ai su su ne manya manyan magada cikin magadan shi sai suka bi dare suka kashe shi suka ɗauko gawar shi suka kai kofar gidan wasu wanda suke adawa da shi kaga me suke nufi a fahimci wa'ansan ne sai kashe masu baba kenan ko to haka din kuwa sahiya na yi sai suka ga wajen annabi Musa alaihi salam suka kawo kara su masu kisan fa an gane ko masu kisan su ne suka kawo kara a ga gaskiyar ma'aiki lauyin dan nasu da'awa ko ladda arizarul amwal qawmin وجماعه لكن لكن البينة على على المدعي واليمين على من انكر manzo Allah ya ce inda mutum da ya kawo tsara ana daukar abu a bashi wai da an kashe mutane da yawa kowa ma in ka zaho shi wani sai ka ce wani ya kashe min wani ko ya dauke min dukiya ko ya dauka fata a bashi sai ma yake ce a'a sai dai hujja tana ga wanda ya kawo tsara mai hujjar sa rantsuwa kuma wanda ya mutsa shi kuma ya rantsa cewa wallahi bai yi ba to haka wannan shine kissa da za a ji tana da abubuwan lura iri-iri ila za ta iya kai mu zuwa gobe Allah ta'ala ya ce wa in qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tasruku baka wannan irin usulubi ne na alqur'ani da kwarewa an dauki kusan karshe karshen kissa da yawa da aka fara shi to da shi qur'ani ba yana da tsada ba wa in qala Musa li qaumihi ka ambata ya rasulullah yayin da annabi Musa ya ce wa mutanansa wa'anda suka kawo mai wannan ƙara amma inna Allah ya amurkum ko ya amurkum daɗayin Allah yana umartar ku an tasba ku bakara ku je ku yanka sani kaga wanda ce to ne shi nan wannan an kawo ƙara an kashe mana dan uwa kuma annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya sai su ga babu munasaba an gane ku ba muwafaka tsakanin wancan laifi da suka kawo ƙara da kuma cewa a je a yanka sani to Allah in a ka'idar ladabi idan wanda yake gaba da kai ya faɗi wata magana da ban gane ba za ka yi sai ka tambaya ko ta yaya ake ne to amma su marasa ladabi ne sai suka ce a tattakhizuna huzuwa ko huzu'a yanzu mu za ka riƙa abubuwan izgiri za ka yi mana izgiri mun ce an kashe mana dan uwa ko kuma uba za ka ce kawai mu je mu yanka sa wannan ayyar gilanci kake mana qala sai annabi Musa ya ce a'udhu billahi an aqula min al-zahiri ko an aqula min al-zahiri ina neman tsarin Allah akan in kasance daga cikin zahilai masu izgiri ba ba izgilanci ba to da suka fahimci cewa lallai yana nihin da wannan yanka saniyar za a gano wanda ya kashe masa baba din sa قالوا لنا ربكم
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك نعم فافعلوا ما تؤمرون
Allahu akbar Allah mana da sarki ya ce qalu sai suka ce ud'u lana rabbak to ka roƙa mana ubangiji ka tambaya mana yubayyin lana ma hiya ya bayyana mana ita wannan saniya wacce iri ce menene shekarunta tsohuwa ce ko kuwa a'a matashiya ce dan Allah ne ya kawo wannan tambaya ya ce ku je ku yanka saniya kawai ko to yasa ma'aiki akwai hadisi da yake cewa law zabahu ayyata baqara la'atta'u walakin shaddadu fa shuddida alayhi da a ce sun yanka kowace iriyar saniya da ta isan musu sai dai sun tsananta ne sai aka tsananta musu kaga su suke tambaya an ce su yanka saniya inda sun yanka shi ke amma suka ce wace iriya ce matashiya ko tsohuwa an gane ko mahiya qala innahu yaqul sai annabi Musa ce to Allah yana cewa inna ha baqaratul la faridun ita wannan wata saniya ce ba tsohuwa bace wala bikrun ba kuma matashiya bace awadun baina zalim matsakaiciya ce tsakanin haka tsakanin tsufa da yarinta fa'alu ma tumarun da haka ku je ku aikata abin da aka umarce ku kawai to dan Allah idan ma in ba dan neman ta'annuci ba ba yesu nemi saniya wadda ba tsohuwa ba ba matashiya ba yesu yanka to amma ga ta yadda suka fara kuma daga baya قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة الناظرين Allahu akbar ah qalu du'u lana rabbaka sai suka ce to kaje ƙara roƙa mana ubangijin naka yubayyin lana ma launuha ya bayyana mana me kalarta wani kala ne take da shi in sama yake ke cewa sha'uni ma tarafu in ku ga na ba ku na ce ku yi kaza ba ban ba ku dalla na ba ku kyale fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim abin da ya halakar da al'ummar da suke kafin ku sune yawan tambaye tambaye na kwakwali to kaza ba to kaza ba ba a san irin wannan tambayar a sahihul bukhari wata rana wasu daga cikin sahabbai suna so annabi irin wannan tambayoyi sai aka fuska annabi ta canza sai da na umar ya zo ya durkusa a gwiwar sai ya ce ya rasulullahi mun yi- mun shaida da ba ga abubuwa da gaskiya sai Allah kai manzon Allah kyala wannan mutane sannan manzo Allah ya ya ya dawo ya rusu to da irin wannan tambaye tambayen ba su da daɗi ba su da ba ladabi kuma cikin su to wannan shine malam duha me ya kalanta qala sai annabi Musa ya ce innahu yaqul to Allah yana cewa innaha baqaratun safara kaga shike na sun dawo kansu ita wannan wata saniya ce yalo yalo da Allah ya taba ganin yalon saniya ga dai aran ba ta kila ku in an je wajen yankin Nijar kila da wahala ko yalo to wata saniya ce ta musamman kuma za ta kaddara kuda wajen sayar da kuma su suka jawo kansu suka dinga biyowa har a kawo kanta inna ha baqaratu safra'u faqi'ul launuha sannan launin nata kuma mai cizawa ne yalo ce sosai dan a kawo wata ƴan ruwan madara madara a tunanin ita ce a yalo ce sosai wannan faqi'ul launuha tasurrun nazirin tana tana faranta ran masu kallo tana da kyau kwarai da gaske na'am
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون
Allahu akbar amma ba da ya manta wa inna insha Allah la mutadun ko Qur'ani da ba hadin alhamdulillah wannan da suwa lokaci ya fara cewa amma kila da irin da shi da wannan qala du'u lana rabbaka sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya ya bayyana mana mecece ita tana tana tana aiki ne haka ana aiki da ita ko ko a'a tir- an tirce ta ne a gida ana bata ta shi ne ma'anar mahiya da su inna bakara ta sha baha alaina lallai shanaye dinsin shanu ya yi rikici gare mu ba za mu iya tantancewa ba sai mu nemo kila mai aiki ko mara aiki aiki amma ya ce wa inna in sha Allah la mu'minun amma mu din nan in Allah ya so za mu shirya za mu gaya to manzo alaihi salatu wassalam ce da a ce ba su ce in sha Allah din nan ba da ba a bayyana masa ita ba har abada da an dinga cewa iri kaza iri kaza iri kaza har abin har sai dinga tafiya har abada amma da suka ce inna in sha inna in sha Allah la mu'minun sai Allah ya iyakar abin ya nan gurin inna insha Allah la mu'minun qala innahu yaqulu sai annabi Musa ya ce shi Allah yana cewa inna ha baqaratul lazuru ita wannan wata saniya ce ba ba horarra bace wata tafsirul ard wacce take buɗe ƙasa wasu kuma sun ce tafsirul ard din nan shi ma akwai la'a ba ta motsa ƙasa tana yin kuɗa ba ta yi wala tafsirul ard ba kuma ta shayar da amfanin gona tana nan zaune take turka kawai ake yi an gane ko musallamatun lafiyayya ce garas lashiya tafiya ba ta da wani kala ba wani kala a cikin ta in ba wancan kalan na yalo shi ne ma'ana haka ba wani kala a cikin ta sai wancan wata aka bada ba mu sai suka ce al'ana ji ta bil haqq to yanzu ka zo da tabbataccen abu wanda za mu sai mu nema an gane ko to kuma sai suka neme ta ba su same ta ba sai wani sai kin sai wani gida guda daya gidan nan gobe za a ji tarihin shi insha Allah ta'ala amma fa fa sabahu da suka samo ta suka siya sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alu ba su kusanta su iya aikata haka ba saboda tsadarta domin me ita cewa ba zai saida ta ba sai dai idan an yadda in aka yanka ta aka daidai aka daidai aka aka daidai to sai an cika mai fatar ta da sinayi sannan ne kudin biyan wannan tsari haka waye tsanantawa su ka tsanantawa kansu kuma haka aka yi to shi za a ji kistar shi mai wannan saniyar dama shi ya sa Allah ya kaddaro musu wannan wahalar saboda a saka wa mai wannan tsaniyar wani matashi ne mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa shi ne Allah ta'ala ya so ya azurta shi da wannan sabarin nan shi kuma yana da wannan tsaniyar mahaifinsa ya ban mashi gano in Allah ya tsara ko za mu karanta yin kisar bi tamamiha wanda ke so ya ji ta yadda take da fa'idodin da ke cikin da sai ya zo da wuri in mutum bai zo da wuri ba kaga wani lokaci in yi ba za mu jira kowa ba ko mutum da ne haka nan muke fara karatu in dai lokaci ya cika wanda ya zo duk ma dai yanzu sauki al'amarin ta ga masu ɗauka in nan sun ce wannan ta yi su ɗauka har bidiyo idan mutum ya hau kan majalisul ahbab lin nabiyil awwab a tv ko mutum zai ga wannan karatun duka shi na bidiyo in dai kana da data za ka gani kul kuma an ɗan ɗauki ma na baya ma an sa wannan saboda zan yi zo da duniya haka ta juya ta koma gara a shige ta haka kuma mu ya da alkhairi gurgurdan iyayen da za su yi sai kuma kamodi wanda ba na kallo ba akwai gurum na whatsapp duk ana turawa da yawa na ga wasu mutane ma na ga wasu na turawa ma wasu mutane kuma ba ma mutum suna turawa wasu gurum gurum mutum ya wani tsotsai ya sa bai zo da ruwa sai ya nemi irin wannan guraren da ya buɗe zai iya jin karatu in Allah ya tafi ne da aka yi shi sunan za mu tsaya abin da mutum ya ne Allah ka bamu lada abubuwan da muka faɗa a kuskure ko rashin sani Allah ka yafe mana ka sanar da mu bukatun mu na alkhairi zahiran wa batinan da masu neman addu'o'i a wajen mu duka Allah ka biya mana Allah ya kare mu daga dukkan wani sharri na dan adam ko wani Allah ka tsaya mu da alkhairai zahiran wa batinan Allah ka shirya mana al'umma mu kawo mana zaman lafiya ka gyara mana shugabanninmu idan goma masu yawa bane Allah ta tsalla mana mafi alkhairi Allah ta'ala inganta mana matasan mu Allah ta barkace mana matasan mu barkace mana ayyukan mu barkace mana dabi'un da samu ta imani da dukkan dukkan mana ba ta mana malaman mu billahi wa rasulil azam sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai dai kafin a yi addu'a da bayan an gama sallar magariba sai a matin kwamitin masallaci suna ya yi wata magana wanda ni ban matan haka ba so ya so amsa ga waɗanda suke ganin kamar ana yin sallar asuba da wuri muka sa a kira sallar asuba karfe goma a tada karfe goma a ɓarar karfe ke biyar su har na biyar da minti goma sai a tada biyar da minti sha biyar to hakika ba wai kira ake da wuri ba asali ma kar ma ka yadda ka kai ma biyar da minti goma na wajen zuwa domin idan ka bi diddigi za ka yaske biyar da minti shida zuwa da minti bakwai a bidar din ma ya kudu a lokacin dan ma mutum ya sani da duk wata magana da ya faɗa ban ma san wasu suna yin da in mutum ya ga wani abin da yake da tambaya kamata ya zo ya tambaya ko ba ba ba sai gumi ake yi in mutum ya tambaya ga kila in wani kuskure ne dan zai ma yi ai kuskure ana iya gyara in kuma shi ne bai fahimta ba kaga sai a fahimta da shi to haka ake yi amma dan hankali ga duk wanda sautin nan ke sai masa duk wanda biyar sai in dai karfe biyar sai hakura da sawa in dai biyar sai in kuma ta kure maka karan da yadda zaka yi ne kila a lokacin ka tashi to yi sauri ka jajjefa abin da za ka jefa biyar da minti biyar ka haƙura tsakani da Allah in ba haka ba za ka iya fadawa cikin haɗari ko da wani lokaci in dai wani lokaci ne wuce ina ba ta gano haka wannan kala ya samu assalamu alaikum Thank you.
ba sun fito yanzu amma sai a ɗauki ita ɗin to Allah sa ma ta yi ita ma